أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادق المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من العمل وعبلا وأعوذ بك من النار إنما الأعمال بالنيات Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa khatar imam barkan mu da yau a cikin darasinmu na al'anwarun Muhammadiyya na Sheikh Yusuf Nabhani inda muke a cikin wato matsudi na bakwai inda yake magana akan wajabcin soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma bin sunnarsa da shiriwa da shiryarsa da wajabcin biyayya ko soyayyar danginsa da sahabbansa da kuma hukuncin yi masa salati wanda ya kawo shi a cikin fasali guda uku. Muna cikin fasali na farko inda muka yi magana akan wajabcin soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shekh Yusuf Nabhani yace wa bil jumlati fala hayata lil qalbi illa bi mahabbati Allah ta'ala. Yace a dunkule babu rayuwa ga zuciya idan babu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala. Shi jiki yana da abinci ruhi ma yana da abinci. wato ruhi shi wannan abincinsa shi ne ibada ibada kuma abu na farko shi ne soyayya sai an samu soyayya sai a samu bin Allah sai an samu soyayya ake samu bin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zuciya ta dogara da da soyayya wannan wannan shaka shaka ya faɗa cikin diwani wannan wannan محبته قوت القلوب وراحته من الهم والأحزان والحب مفترض ولا عيش إلا عيش المحبين بعض رأيوان بتعبي سورة رأيوات مصوية الذين طرت أعينهم بحبيبهم wanda wato idan dukan su suke farin ciki masoyansu ko da a cikin rayuwa za ka ga babu farin ciki ka samu masoyinka ku zauna kuna hira sakana nufusuhum ilayhi rayukansu suka nutsu da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam watma anna qulubuhum bihi zakatan su suka nutsu da shi asara su qurbihi suka dauke kewa da kusanci da shi wa sana'a mahabbati suka da manzo sallallahu alaihi wa sallam القلب طاقة لا يصدها إلا محبة الله ورسوله إذا أزوجيا أقوي وتقوفا باب أبن الذي توشي تذي سيدي سوية منذ صلى ومن لم يدفع بذلك فحياتي كلها هموم وكنا فكمر منكرا تشكو ودي منكرا تنبع تودي دي دم مراجعة هو منكرا إيه yace rayuwarsa duka za ta zamanto damuwa da bakin ciki da radadi da nadama qala sahibu al-madariji ibn al-qayyim wa lan yasil al-abd ila hadhihi al-manzila al-aliyyah dama cikin al-anwar yace shi yana kafa hujja da shaykh ibn taymiya da kuma ibn al-qayyim da shi abdul hadi kawai suna da kurakure yace a nabbahar da mutane akan wannan kurakure kada a ginu akan su والمرتبة الثانية لمرتبة مدوكك حتى يعرف الله ويهتدي به سياسا ألا كما يهتدي إليه بطريق يشريو دشي إذوا يشريو ده يشريو إليه دهنيا توصله إليه ذات إسد شيء بألا ويخرق ظلمات الطبع يكيشي دهون دقيئة بمعنى أبن دجيكي سابة kece shi misali kamar jiki yana son bacci yana son hutu yana son ci yana son yana da sha'awa yana son surutu yana son wato girma yana son ɗaukaka duk waɗannan abubuwan ya kece su da hasake na basira hankalin zuciya shine wato idan zuciya shine basira fa yaqumu bi qalbihi shahidun min shawahidil akhirati wani wato mai shaida cikin masu shaidan lahira ya tsaya a zuciyarsa yan jaziba ilaiha ya jawo zuwa gare ta bi kulliyati da dukkaninsa wa yazhada fil ta'alluqat al ya guji ratayuwa da abubuwa da za su kare abubuwan duniya duka waɗannan da muka kirgo wa yadaba fi tasfihi taubati ya dawwama cikin inganta tuba zuwa ga Allah wal kiyami da kuma tsayuwa a aikata bil ma'murati abubuwa da aka yi umarni a aikata su a zahirati na bayyane abin da ya shafi qawlu da filu wal batinati abin da ya shafi boye a zuciya kamar tawakkali da kuma tsoron Allah da irin su wato rida soyayya da sauransu waɗannan su ne ayyuka na boye wa tarkil man'iyati da kuma ya dawwama a cikin barin duk abubuwan da aka hana na zahiri na gaɓai ɗin walbaɗi na ciɓoyayyu kamar su hasada da girman kai da jibi da kai da raina mutane da sauran abubuwan hubbun riyasati thumma ya kuma harisan ala kalbihi sa'annan kuma ya tsaya a matsayin mai gadi da zuciyarsa maulana shekh sharif ibrahim sani al-husaini radiyallahu ta'ala an shi kulban waman ala kalbika ka zama wato mai gadin ko zuciyarka kakka bar wani abu mara kyau ya shiga zuciyarka in ya shiga ma ka fidda shi da'iban mutum ya zama yana yin haka shi ne zai samu wato jihadu na annabi da ake magana a kai wala yusarihu ba zai wa zuciyarsa wato dama da khatarta wani tartsawa yakrahuha Allah ta'ala da ubangiji tabaraka wa ta'ala baya so da kowace gaba akwai abin da aka umarce sa da shi haka zuciya da abin da ya shafi kokari ya ajiye abu mai kyau a cikin zuciyarsa dan shi ne zai taimaki gabansa su aikata abu na in ko ya saba a cikin da zai aikata ayyuka miyagu ne saboda tunanukansa za su yi muni idan sa'a fi'lul mar'i sa'a dhunuhu wa saddaqa ma ya'tadu min tawhumi wa la taqatarati fudulin ba zai bar zuciyarsa ta tartsa cikin tartsawan wato abubuwa mara amfani ba la tanfa'uhu da ba za su amfane shi fa yasfu lidhalika qalbuhu bi dhikri rabbih da haka zuciyarsa za ta kyautatu da ambaton ubangiji tabaraka wata'ala wa mahabbatihi da kuma son Allah wal inabati ilayhi da komawa zuwa ga Allah kamar da wasu ma suke cewa wai zikirin ma ya zamanto wai ba shi da amfani kai zikiri miliyan kaza kai zikiri miliyan kaza abu horaira baya bacci sai ya zikiri dubu goma sha biyu wannan a lokacin baccinsa ya tashi dare nawa yake guni nawa yake eh sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ibada irin tasu annabi sallallahu alaihi wasallam an kimanta tsayuwarsa ana kaddara ta da sauka kusan dubu talatin da shida ne yake yi da daren nan tsayuwa ya dace mutum idan yana ganin cewa yawan raka'o'i bid'a ne to yi kokari ya rika irin wannan tsayuwa hadisai nawa ya karyata ko inni ala nafsika bi kasrati sujud wannan mun karanta a satin can magana na saubanu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa to yawan zikiri an ce azzikru manshurul wilayat idan kana son ka samu shimfidi na walitta to ka zamanto kana ambaton Allah alamar wato bawon Allah wala yazkuruna Allah illa kalila su munafikai dama ba sa ambaton Allah kuma ba sa son ambaton Allah kamar yadda shedan yake baya kaunan zikirin Allah baya kaunan dukkan wanda yake zikirin Allah yana yakan su Allah ya kiyaye wal inabati ilayhi da komawa ga Allah fa hina idhin yastami'u qalbuhu a wannan lokaci ne zuciyarsa za ta taru da kuma khawatiruhu da tunanikansa za su taru wa hadithu nafsihi da kuma zancen zuciyarsa ala iradati rabbih akan abin da ubangijinsa yake so wa talabi yi da kuma abin da Allah ya nema wa shauki ilaihi da bege zuwa ga ubangiji fa idza sadaqa fi zalika idan ya sa ya zama mai gaskiya a cikin haka ruzika mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam za a azurta shi da soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam wastaulat ruhaniyatuhu ala qalbi a lokacin wato ruhinsa zai samu rinjaye akan ma zuciyarsa ka gani eh faj'alahu imamahu sai ya sanya shi a matsayin shine limamin sa wa ustadahu malami shi wa muallimahu wa shaykhahu wa qudwatuhu shine abun koyin sa kama ja'alahu Allah kama ja'alahu Allah nabiyahu kamar da Allah ya sanya shi annabin sa ne manzon sa ne kuma shine mai shiryarwa fa yutali siratahu sai ya rika karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mabadi'a wato ginshikai ko farkon lamuran annabi wa kaifiyata nuzulil wahyi alaihi da kuma ta yaya wahyi ma ya fara sauka ga annabi wa ya arifu sifatihi wa akhlaquhu sai san sifofin manzo da kuma dukkanin halayensa wa adabahu da laduma da yake aikatawa wa hakatihi da ayyukokinsa wa sukunahu da nutsuwarsa wa yaqzatahu ko yaqzatahu farkawarsa wa manamahu da baccinsa wa ibadatahu da bautar annabi wa mu'asharatahu li ali da hulɗa da yake da matansa wa ashabi da hulɗa da yake da sahabbansa ila ghairi dalika zuwa wani waɗannan abubuwa mimma banahu Allah ta'ala cikin abin da Allah ya wa annabi baiwa hatta ya fiya ka annahu ma'ahu min ba'd ashabi amma ya zamanto kamar ma ɗaya ne daga cikin sahabban annabi saboda karanta waɗannan abubuwa da kuma ladabtuwa da irinsu Allah ya ba mu wannan soyayya to ita soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alama kamar yadda komai idan aka ce kaza to yana da alamomi da za a iya sanin sa da shi yace wani mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alamatun yace akwai alamomi ga soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam a'zamuha yace mafi girma alamomi al-ittida'u bi koyi da manzo wasti'malu sunnatihi da kuma wato bin sunnan aiki da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da waliye babban karaman su shine aiki da sunnan Annabi sallallahu eh wasuluku tariqatihi da shigar hanyarsa walintida'u bi hadihi shiriwa da shiriyarsa da sirati da tadarsa waluqufu da kuma tsayuwa ala ma haddahu lana abin da ya iyakance mana min shari'ati na shari'arsa qala Allah ta'ala قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن دي كوك جاء كافر إلا تكسو تنسديك في الله يسوس حتى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم آية محبته محبة الأب ربه ومجدي يا سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم على مرسوير أواتو باوا أبنجي إذا باوا أنا سو أبنجي توزي بأنبي وجعل بدأ العبد بعد الرسول محبة الله تعالى إياه kuma ya sanya sakamakon bawan na akan kyautata bin manzo sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya so sa bi hasabi hadha al-ittiba'i tahsulu al-mahabbatu gurgudan biyayya take samuwa wal mahbubiyyatu ma'an da soyantuwa wala yatimmu al-amru illa bihima ce babu lamari da zai shikika sai da samu soyayya da soyantuwa al-mahbubiyya bi ma'ana Allah ya soka al-mahabba kuma kai ka so Allah ko kuma ka so annabi annabi ya soka كان محبوب كان كان اسم المفعول لكو ايه ايه يتي آه فليس الشأن آه أن تحب الله فقط يتي لما رمبا ويكوي كسو الله بل الشأن أن يحبك الله ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه يتي لما رمبا وي an tuhibba Allah ka so Allah ba a'a Allah ya soka shi ko Allah ba zai soka ba sai ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam masoyinsa zahiran wa batinan wa saddaqtahu kuma ka ba shi ka ba ka ba da gaskiya ga khabaran wa ata'tahu amran da kuma kamar ta umarni wa ahbabtahu wa ajabtahu ka ansa masa a wajen kira wa asartahu taw'an ka fifita shi a wajen biyayya وفنيت الحكم غيره كيف رأي جبله كنت وني بحكمه ده كنت سا وأما حبة غيره لكما كاودا تجبل سوية وننسى تكينها لتوب محبته وأن طاعة غيره كاودا تجبل ديير وننسى دبنيمة ديير وإن لم تكن كذلك إذا كبكذبه هكذا فلا تسأل لها تفك كم أكر وعلا فلست على شيء باكا كان قومه waɗannan abubuwa da ya zayyano duk mutumin da bai kasance a kansu yake to baya komai na soyayya manzo wa ta'ammal qawluhu ta'ala fastabi'u kaga ai talab ne fastabi'uni yuhibbukum Allah jawab nashi majzum kaga sai kun bi ni sai Allah ya so ku kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga da fa shi ba kamar jawab shi ma ga jawab nashi eh ai ash-sha'nu fi anna Allah yuhibbukum la fi annakum tuhibbunahu lamari yanda yake yace wai a ce Allah shi ke son ku ba ku kuke son sa ba wa hadha la yanaluhu la yanalunahu illa bil ittiba'i illa bi ittiba'i al habibi sai da bin masoyin Allah alayhi salatu wassalam wa qala al muhasibi alamatu hubb al abd lillah azza wa jalla alamar son bawa ga ubangijinsa shi ne ittiba'u mardatillahi bin yardar Allah wato neman yardar Allah wata masuku bi suna da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma rikon sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam idza zaka al-abdu halawatal iman idan bawa ya dandani dadin imani wa wajada ta'amahu yaji dandanin sa zahara samaratu zalika ala jawarihi haka din zai bayyana akan gabansa wa lisanihi da harshensa fastahla dhikra fastahla lisanu dhikra Allah ta'ala a lokacin harshe zai ji dadin ambaton Allah ya yawaita ambaton Allah ba tare da wato kakkautawa ba saɓani wadda suka yi faɗa cewa zikirin Allah da yawa ba shi da amfani, kai kenan Allah ne bai tabbata a zuciyarsu ba, amma kudiya suke ambatansa. Ai, kullum aikinsu ko? In sun tsari a sun tashi a wazi ma akwai kuɗin da ake biyan su. Me zuwan wazi ya saurara ma sai ya biya kuɗi. Sai istahla fasahla lisanu zikr Allah ta'ala wa ma walahu. A lokacin harshe zai ji daɗin ambaton Allah da abin da ya jibinci Allah wa asra'atil jawarihu ila ta'atillah gabbai sai su gaggawan bautar Allah da hida idin yasqulu hubbul imani bil qalb a lokacin wato san imani sai shiga zuciya kama yasqulu hubbul ma'il barid shadid barduhu fil yawm shadid eh al harri min dham'ani al shadid al atash Allahu akbar a wato imani zai shiga zuciyar wannan masoyi kamar yadda son ruwa mai sanyi mai tsananin sanyi a rana mai tsananin zafi yake shigan zuciyar mai tsananin kishirwa yadda mutum zai so ruwa mai tsananin sanyi a rana mai tsananin zafi kuma shi yana da tsananin kishirwa to haka zai so ambatan Allah da abin da ya jibince shi fa yartafi anhu ta'abu ta'ati a lokacin gajiya ta ibada za ta dage masa duk wahalar da ake na bautan Allah sai ka ji shi ne farin cikinsa ju'ila qurratu ayni fi salati listildadihi biha dan ko jin dadin sa da wannan ibada bal tabqa ta'atu bida'an li qalbi bal bari ma ibadan ne zai zamanto abincin zuciyarsa wa sururan lahu shine farin cikinsa wa qurratu ayni da shine farin cikinsa fi haqqihi wa na'iman shine ni'ma li ruhihi yantaddu biha zai rika jin dadi da ibada azama min al-ladzati al-jismaniyyati sama da wato dukkan jin dadi na jiki fala yajidu fi awrad al-ibadati kulfatan da haka ba zai doni wahala a dukkan wani wurdi na ibada da yake ba sai ka ji an ce yayi miliyan din ba ma gajiya mana wa fi tirmidhi an anas an annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya raya sunna ta to ya so ne amma idan aka ce sunna abin da ya shafi ayyukan annabi kana yin su ko ko zantukan annabi kake yi ko ko wani hali na annabi kake aikatawa amma ba ana nufi wai ka je ka shiga wata kungiya sunan ta sunna shikenan ka zama wanda yake rayar da sunna wannan duk wanda ya faɗi maganar nan ƙarya ne idan ka zama kana yin sadaka kana raya sunna annabi kana sada zumunci kana raya sunna annabi kana yawan zikiri kana raya sunna annabi kana yawan tasbihi kana raya sunna annabi kana yawan salatin annabi kana yin qiyamul layli kana iya azumi da sauran waɗannan ayyuka kana yin gaskiya baka ƙarya baka hasada baka riba to duka waɗannan su ne sunnonin annabi to kaga aikata waɗannan ake nufi amma dan na ɗauke ta ƙungiya na ce sunanta sunna wai duk wanda ya shige ta rayar da sunna wannan zai faɗi magana nan ƙarya ce babu inda aka faɗi wannan magana idan ko zai haka ko tim din ban zaka iya ba wannan sunan ku eh baka isa ka ce mutum yana aikata sunnan annabi dan ya shiga wata kungiya ma dama baya waɗannan ayyuka ko ko baya waɗannan zan aqwalun af'alun ahwal sunnan annabi abu uku ne inda ya zama maganar shi ba zai zama aikin sa inda ya zama aikin sa ba zai zama halin shi saboda haka wannan abin shine idan mutum ya rayu shine zai zama wanda yake raya sunnan annabi shi yasa kullum muke gaya mutane ɗarikar tijjaniya babu bacin wai bidi a ciki na waɗannan sunnoni su ne ake yi dukan wani wanda ya ce muku in ba haka bane ƙarya ya ce ina akwai wata aƙida da waya muke da ita ko ka ɓoye ta to ƙarya yake mana aƙidar mu shine ash'ariya a sufanci junaidu ne ko fi abdi ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati al-junayd saliki babu da wata mazhaba da wuce mazhaban malikiya babu da aqida ta wuce aqidar ashariya a sufanci kuma shiru junaidu hanyar sa muke bi saboda haka babu wata aqida da muka boye idan an shafi abin da ya shafi imani ne wannan kowanne mutum musulmi ya yarda da cewa Allah shi ke yin komai wannan imani ne amma in ka da bangare musu Islam ko shi ma martaban shi ga yanda yake babu da wata aqida boyayya eh babu wani wani hulul ko ittihad ko wata aqida batiniya wannan ba mu san ta ba cikin tariqa in ko da mun sani da rabu ga mu wa man ahya sunnati faqad ahabbani duk wanda ya raya sunnata to wannan ya so ne a ce kana iya tashi dare kana nafila ko da guda biyu da wannan sunna annabi to haƙiƙa ka so annabi sallallahu alaihi kana iya tsada zumunci saboda haka wannan sunna annabi ce ka raya kana iya yin kyauta ka raya sunna annabi kana iya kyautata makocinka ka raya sunna annabi kana iya gaya wannan abokin zamanka kalma ne daɗi ba za ka fusatar da shi ba za ka ɓata masa rai ba kaji Allah yawa wani baiwa ba za ka masa hasada ba baka shin naman mutum baka yi da mutum waɗannan abubuwan duk ya zama to kana aikata su to wannan ka so annabi wa man ahabbani ko kuma wanda ya so ni kana ma'i fil janna zai kasance tare da ni a aljanna amma ba wai in ka shiga kungiya kaza ba wa an ibn afa'in man alzama nafsahu adab sunnati daga ibn afa duk wanda ya daura wa kansa laduban sunnan annabi ya zamanto yadda annabi ya rayu haka yake kwaikwayo akwai wanda hatta zama ba sa zama in ba irin zaman da annabi ya yi ba annabi sallama yana zama ne wato a yawanci urfusa ko tarabbu zaka ga kuma yana kallon alkibla irin waɗannan zama a ce mutum kullum ya lizinci irin su to wannan nawwara Allahu qalbahu Allah zai haskaka zuciyarsa bi nurin ma'rifati da hasken sa ne Allah wala maqama ashrafu min maqami mutaba'ati al-habibi babu wani makami da yafi daukaka akan makamin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi a umarinsa wa nawahihi wa af'alihi da ayyukansa wa akhlaqihi da halayensa wa qala abu ishaqa eh ar-ruqiy min aqra ar-raqiy min aqran al-junayd علامة محبة الله علامة صوت الله إيثار طاعته في في ثبوتها ومتابعة نبيه دبير النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان باب ولي أبو ديكي بينا نهسي إيماني أكن قوة إلا باتباع السنة سيدة إذن يهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم yana ayyuka da zantuka da halaye irin na manzo sallallahu alaihi wasallam wa mujanabatil bid'ati da kuma nesata ta bid'a idan aka ce bid'a duk abin da annabi wato ya bai yi ba kuma ba shi da asali a cikin addini to wannan shine ake nufi da bid'a fa amma man a'rada 'anil kitabi duk wanda ya bijire ga barin alqur'ani da sunnan annabi wa lam yatalattal ilma bi karbi ilmi min mishkatir rasul sallallahu alaihi wasallam daga alkukin manzo sallallahu alaihi wasallam bi da'awahu ilman da raya wasu wani ilimi na duniyar Allah utiyahu fa huwa min ladun nafsihi wannan daga kansa ne wa shaytani daga ma shaytan ba daga Allah yake ba wa inna ma yu'rafu qawlu al-ilm ladunniyan rahmaniyan bi muwafaqati lima jaa biha rasul sallallahu alaihi wasallam ana sani ilimi ladunni ne daga Allah daidai da alqur'ani da abin da annabi ya zo da shi akwai wanda zaka ga ba sa kula da ilimi wasu suna da asrar ai babu wani sirri da yake alqur'anin Allah babu wani sirri da wuce sunna alaihi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga baya kula da ilimi kuma yana da awan sirri sunansa wato kasalan ne baya son wahala ne dan san girma ne ba zai karatu ya sha wahala sai nuna yana da wasu asrar ba asrarun da yake da su qur'ani da sunna shine babban sirri ba sama da shi eh wal ilmu ladunni rahmani huwa thamaratu al ubudiyyati shi ilimi na dunni na Allah da yake ba bayi shine wato amfanin bautuwa idan mutum ya zama bawan Allah abinda Allah zai bashi to wannan shine ilimi na dunni wal mutaba'ati li hadha an-nabiy al-karim alayhi alayhi akka salati wa atammu taslim tsira da aminci Allah tabbata gare shi bihi yahsulu al-fahmu da kuma wannan biyayya fahimtar Qur'ani da sunna suke samuwa bi amri yahtassu bi sahibihi da wani lamari da ma'abucinsa yake keɓanta kama ƙala Ali ibn Abi Talib wa qad su'ila hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi shay'in duna an-nas an tambayi annabi ya ce a matsayin ku na iyalan annabi shin annabi ya keɓance ku da wani ilimi koma bayan mutane fa kalala ya ce babu wani ilimi ya illa fahman sai dai wata fahimta yutihi Allahu abdan da Allah zai ba wa bawa fi kitabi a cikin alqur'ani fa hada huwa al-ilmu al-ladunni al-haqiqi shine ilimi da Allah yake ba wa bayi na gaskiya fattiba'un hada an-nabiy al-karim hayatul qulub da ga dukkan wasu inda aka ce sharifai ne to Allah yana ba su kaifin kwakwalwa Allah yana yassare musu muka da yawa su fahimce su to wannan shine abin da Allah ya ba sharifai amma su kan ba kamar kamar sauran mutane suke ba yanda zaka ga a kamar Allah ya keɓance Annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa to zaka rika ganin alama irin wannan baiwan a tare da su taki abu yake horuwa gare su eh to bin annabi shine rayuwar zukata wa nurul basairi wa shifa'us suduri shine hasken basira da kuma warkar zukata wa riyadu dawsawina an-nufusi wa ladhatul arwahi shine jin dadin rayuka wa unsul mustawhishin shine kuma dauke kewan masu kewa kuma dalilul mutahayyirin shine mai shiryar da dimautattu har yanzu daga cikin alamomin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam an yarda mudda'iha bima shara'ahu wanda yake raya soyayya annabi ya yarda da abin da annabi ya shar'anta kada ransa ya samu ya ji kaushi ko karsafi na biyayya na annabi sallallahu hatta la yajid fi nafsi harajan kada ya ji kunci a ransa mimma qada qada daga abin da annabi ya hukunta qala Allah ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan ba za su yi imani ba Ubangiji ya ce, har sai sun ba da gaskiya sun sa ka mai hukunci tsakaninsu cikin abin da yake faruwa, kuma kada su samu kunci a zukatansu abin da ka hukunta. Eh, su miƙa wuya cikin hukuncinka. Fasala basmal imani, Ubangiji ya kore sunan imani amma waje da fi na sadrihi harajan. Duk wanda yake jin kunci a zuciyarsa min qaza'ihi hukuncin annabi. duk wanda za a ce annabi ya ce kaza sai ji zuciyarsa fa ba ta son wannan magana ko ko ba zai aikata ba sai yi kokari ya gyara imaninsa saboda wannan raunin imani ne yake kawowa Allah dai ya kore imani ga wanda yake kin bin maganar sallallahu alaihi wasallam wala misallin kala kala tajuddin ibn ata'illah azaqana Allah halawata mashrabi fi hadhihi al-ayati yace akwai dalalatun ala anna al-iman al-haqiqiyyah yace akwai a wato shiryar akwai a imani na gaske la yahsulu illa liman hakkama Allah wa rasulahu sai wanda yasa annabi ne ne Allah mai masa hukunci da manzo ala nafsi qaulan a wajen maganarsa wa fi'lan da aiki wa akhdan da kuma dauka wa tarkan kobari wa hubban da soyayya wa bugdan da kiyayya thumma innahu subhanahu wa ta'ala lam yastafi bi nafi al-iman Ubangiji bai isu da kore imanin kadai, amma lam yi hakkim ga wanda bai sa hukunci, au hakkama wa waje da haraja ko hukuntar kuma ji damuwa fi nasu hatta aqsama ala zalik. Sai da ya rantsi, fala wa rabbika. Rantsuwa da Ubangijinka annabi, ka ga wannan rantsuwa babba ce. Rantsuwa da Allah aka rabar da Ubangijin kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga babban babbar magana ce. حتى عصم على ذلك بالربوبية الخاصة وبنجدنتك كيبنتكتي دمزو صلى الله عليه وسلم رأفة دن فلن توسعي وعناية لكل أواوى تخصيصا كيبنتيوى ورعاية لأنه لم يقل فلا والرب إنما قال فلا وربك لا يؤمنون ففي ذلك تأكيد بالقسم أقوي كرخ فرنسوا وتأكيد في القسم علما منه سبحانه وتعالى بما النفوس منطوية عليه سبب ياسن أبن ذكاتا سكي قنسوا أكنسا من حب الغلبة صار رنجاي ووجود النصرة لكم سام تيمكو سواء كان الحق عليها أو لا يسكي ينا كنتكو ناتني وفي ذلك إظهار لعنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل حكمه حكمة يسنيه كنش النبي كنش الله wa qada'ahu qada'a ya sanya hukuncin annabi hukuncin Allah ne fa aujaba 'ala al-ibadi al-istislama ya wajabta wa bayi wato mika wuya li hukmi hukuncin annabi wal inqiyad li amrihi wa lam yaqbal minhum al-iman bai karbi wato imani bi ilahiyatihi ubangiji allantakansa hatta yud'inu li ahkam rasulillah har sai sun wato sa kai kasa da da abin da annabi hukunci lannu kama wasafahu rabbuhu kamar da ubangijin sai sifanta shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha annabi baya furci daga sararsa duk abin da ya faɗa to Allah ne faɗa in huwa illa wahyuha maganarsa dukansa wahayi ne wa hukmuhu hukmullah hukuncin manzo wato hukuncin Allah ne wa qada'uhu qada'ullah kama qala innal ladhina yubayyi'una innama yubayyi'una Allah wa akkada dhalika bi qawlihi yadullahi fawqa aydihi yace hannun Allah ne akan hannayensu ay yardan Allah wa fi al-ayati isharatu ukhra ila ta'zim qadrihi a wannan aya kuma akwai wani nuni yadda yake nuna daraja annabi wa tafkhiri amrihi sallallahu alaihi wasallam wa hiya qawluhu ta'ala wa rabbika fa adafa nafsuhu ilayhi Allah ya rabar da wato zatin sa zuwa ga annabinsa kama kana fil ayati al-ukhra kaf haya ayat sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya kaga tun a zamani annabi zakariya Allah yake rabar da wato sunansa zuwa ga manzo sallallahu alaihi kamar Allah kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam zikru rahmati rabbika ko fala wa rabbika ubangijinka ka ce na shi ne kadai kenan to wannan kaga nuna wani girma ne da kuma daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallam فأضاف الحق سبحانه وتعالى نفسه إلى محمد صلى الله عليه وسلم يا رابر ذات إذوا النبي وأضاف زكريا إليه يا رابر زكريا كما إذوا جريسة يتي أبده وأنه كما يتي رب ربك أبنجدك كاغني وأنه كما باوانسا بيتي الله سبا kaga yanda ai girman kamar tsakanin sama da ƙasa ne ai ko a ce ubangijinka wannan kuma a ce bawansa kaga ai yanda sunan suke haka to da shi ko yake Allahu akbar wa adafa zakariya ilayhi liya'lama liya'lama al-ibada dan ya sanar da bayi farqa ma bainal manzilatayn bambancin tsakanin matsayin annabi da annabi zakariya wannan ubangijin annabi Muhammadu ne wannan kuma bawan Allah ne bawan Allah ubangijin annabi Muhammadu kaga kalmomi hmm wa tafawuta rutbatayn da fifikon darajoji guda biyu kuma innahu ta'ala lam yastafi bi tahkim bai kuma isu da hukuntawa na zahiri ba sai kunu bihi mu'minin zamo mu'mine bal istarafa fugdan al haraj banda an sa su yarda da hukuncin annabi kuma sarasa damuwa eh wa huwa dhiqu min nufusihim kunci daga rayukan su fi ahkamihi sallallahu alaihi wasallam eh sawa'u kana al-hukmu bima yuwafiqu hawahum ahwa'ahum tace hukunci yana daidai da abin da son ran su yake so aw yukhalifu ko ma ya saba wa inna ma tadhiqu nufusu rayuka suna samun kunci ne li fubdan al-anwar saboda rasa hasake ne wujud al-aghyar da kuma samun wani Allah fa'anhu ya kulu haraj daga wannan duhu ne kuncin yake kasancewa wal mu'minu da laisu kadhalika su ko mu'mine ba haka suke ba id nurul imani mala'a quluba aske imani ya cika zukatan mu'mine fastasa'at suka yalwata wa sharahat fa kanat wasi'atan bi nurihi alwasi'i sun kasance masu yalwantuwa da hasken Allah mai yalwa da alimi mamdudatan bi wujudi fadlihi al-azimi wato abin shimfiɗawa ne da samuwar faranar Allah mai girma muhayyatan wato abin shiryawa ne liwaridati ahkamihi ga hukuncin Allah masu zuwa mufawwidatan lahu masu mika masa lamari ne fi nabdihi wa ibrahim da abin da Allah ya warware ko ko abin da Allah ya kyautata to su suna mika kai akan wannan haka mumin yake wa qala sahl ibn abdullah man lam yara wilayat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wanda bai ga jibintuwar annabi a kansa ba a komai fi jami'i ahwalihi wa yara nafsahu fi milkihi bai kuma ga kansa a cikin mallakar annabi sallallahu alaihi wasallam lam yadu halawata sunnati bai ɗanɗani wato daɗin suna annabi kamar da Sheikh Ibrahim yace wa mallaktuhu dati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa mal wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka ko eh fa kulli li khairil khalqi bal hal mudahina ko to duk waɗannan abubuwan yace idan ka ga mutum baya ganin annabi ne shugabansa shi ko mallakar annabi bai dandani imani ba kamar ta'limu ya ka ana abdu man allamani harfan ko eh fa kul wannan yace huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu fa kulli ya muhtaru kulli ladal jadaf لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم sai shi manzo ya ce ɗayanku ba zai imani hatta a kuna habba ilaihi min nafsihi sai na fi soyantuwa a karan kansa wa min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam nasru dini daga cikin alamar soyayyar annabi shine taimakon addinin Allah bil qawli wal fi'li da faɗi da kuma aiki wa zabbu da kare an shari'atihi da shari'arsa wa hubbi li ahli Allah ansari dinihi وبغضي لمن عاداه في كل منهل haka شو براين ya kawo shi ma adiwan wastakhalluqu da kuma halantuwa bi akhlaqihi wato halayen manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin soyayyarsa eh wajen yawan kyauta da fifita wani a karan kanka da kuma yawan hakuri da hakuri wa tawadu'i kaskantar da kai wa ghairiha da wasu su faman jahada nasu ala zalika duk wanda ya yaki kansa akan wannan وجد حلاوة الإيمان زي دادي إيماني ومن وجدها استلذ الطاعات وندي يساميسكم زي دادي بوتن الله وتحمل المشاق في الدين زي يدوك النوي يكي كلا كلا أشكين الديني سوى دينا أجسوه النبي تيمكم الدين سا وآثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية سيفيفي تا واتو أبو أواتو يفيفي تهاكا أكان أبو بوان دنيا بك ومن علامة علامات محبتي صلى الله عليه وسلم التسلي عن المصائب وتزاروا جبر المسيف فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب dan shi masoyi yana samun abin da zai mantar da shi dukkan masifa wajen jin daɗin soyayyarsa da abin da yake ciki na ɓace rai to ba zai damu da shi ba saboda shi yana cikin soyayya wanda ya samu soyayya annabi kaga ai ba zai zai damu da wasu abubuwa wala yajidu min masiya ma yajidu ghayruhu ba zai ji abin da wani sa yake ji na taba wannan masiha hatta ka annahu qad iktasa tabi'atan saniyatan ai ya zamanto kaman ma ya tufatu da wata dabi'a ta biyu ce laysa tabi'atul khalq wanda ba ba dabi'a bace ta halittu bal yaqwa sultanul mahabbati karfin soyayya zai karfi hatta yaltadda bi kathirin min al masa'ib da ma yawa daga cikin wato masifo a azama mafi girma min iltidadil khali wato jin dadin wofantacce da hududihi da sha'awowinsa ko rabanninsa wa shahawati eh inda yake cewa wannan wannan fadairahu yadri wa ma daraita ko wannan idan Allah ya hana ka abu to kada ka damu saboda shi ya Allah wannan abin zai cutar da kai ne ko eh wa min ala alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam kasratu dhikri daga cikin alamar soyayyen manzo sallallahu alaihi wasallam yawaita ammatonsa kamar ahabba shay'an akthara min dhikri duk wanda ya so abu zai yawaita ammatonsa kaji wa min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu girmama shi inda dhikri wajen ammatonsa وإظهار الخشوع دبين كسكنتوا والخضوع كسكنتوا والانكسار كريا مع سماع فيه تارد جنسنا النبي صلى الله عليه وسلم فكل من أحب شيئا خضع له دون ليسو أبو تزيد كسكنتوا قريش كما كان كثير من الصحابة آه بعده كما دان ديوا daga cikin sahabbai suka kasance bayan manzo idan zakaruhu khash'u idan sun ambaci manzo sai su sa kai kasa wa sha'arrat juluduhum wato jikinsu sai ya rika raurawa wa bakau su ma yi kuka wa kadhalika kana kathirun min at-tabi'in yawa daga cikin tabi'ai suka kasance faman ba'dahum yaf'aluna dhalika mahabbatan lahu suna yin haka don son manzo wa shauqan ilayhi wa tahayyiban da kuma ganin farjini wa tawkiran da girmamawa قال أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن شيخ إبراهيم التجيبي إذا يا وجب قدك مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم أكوين شيئا بشيئا النبي أو ذكر عنده كوكو أكا أم بشيئا النبي أو رنسى أن يخضع ويخشع يكفتنتو ويتوقر يجرممو ويسكن من حركته يمال إذا قدك أبن ديكي ويأخذ في هيبته ya ɗauki kwarjininsa wa ijlalihi da girmama shi bima kana ya kudu bihi nafsa wato abin da yake kama kansa da shi law kana bayna yadayhi da yana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam to idan aka ambaci annabi to zamanto kuma haka wa alamu anna fikum rasulullah manzo sallallahu alaihi yana tare da al'umman shi eh wa yata'addaba bima addabana Allah bihi da kuma ya ladabtu da abin da Allah ya ladabtar da mu wa kana abu ayyub as-sikhtiyani idza dhukira an-nabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyuba sikhtiyani ya kasance da aka ambaci annabi indahu baka zai ta kuka hatta narhamahu har a tausaya masa wa kana ja'far ibn muhammad imam ja'far as-sadiq kathir ad-du'abati yana da yawan wasa kamar raha haka wattabassumi da kuma yawan murmushi fa idza dhukira an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda da aka ambaci annabi farra launu da yake fari ne kawai jikinsa sai yalo take وكان عبد الرحمن ابن القاسم الماجر إمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه إذا أكى أم بشاء النبي أنا دوب لون ابن القاسم كأنه قد نزف منه الدم كما الدنيا كاري أجكنس الله أكبر وقد جف لسانه في فمه حرفا سيبوش أباشنسا حيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبو دقنين كرجمين النبي وكان عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير يا كسن كيدا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى نعم بشأ النبي في تكوكا حتى لا يبقى في عينيه دموع باب هوى يديك رجع وأيدنها وكان الزهري من أهل الناس وأقربه إمام الزهري يا كسن كيدا كما في فرن شكين متاني دا كسنت صدى متاني فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا عرفك take zai koma kamar bai san ka ba baka san shi ba canja radiyallahu anhu wa kana safwan ibn sulaym shi safwan dan sulaym ya kasance ni da muta'abbidin daga cikin masu bauta almujtahidin masu ijtihadi fa idza dhukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam baka ana ambata annabi sai fara kuka fala yazalu yabki hatta yaquma an-nasu anhu wa yatrukuhu ba zai bushe yana kuka mutane su tashi su bashi وكان كحدث إذا سمع الحديث أخذ في البكاء لذلك أنت النبي ياتي كو سي فركوكا والعليل والزويل da ihu da kuma jujjuya alqalqu rawrawa wal inzi'aj da kuma damuwa ashara ila ila ila dalika alqadi iyad a cikin kitabu shifa da ya ka wadannan abubuwa to dukkan su alamomin su Allah ba cewa kawai wai sai an aikata kaza shine son Allah ba eh wannan yana daga cikin muhimmai na nuna wato ko gane masoya annabi sallallahu alaihi wasallam irin girma da suke nuna na annabi a lokacin da ake ambaton sa yawan masa yawan masa salati da kuma kasantuwa da sa kai kai kasa wannan cikin almajirai Sheikh Ibrahim Allah yawa da su alhamdulillah za mu kwana anan sai kuma Allah ya kai mu mu shiga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh